jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta malam ya ce sai mutum goma kadai ko kuma kamar dai mutum goma kaga ba su karasa ba kenan waqafu su ne suka tsayu yadara'una an rasulullah suna kare annabi suna tunkuɗe mai duk wata matsala wa yuhawwiluna dunal wusuli ilai suna kuma yin abin da za su iya a madadin watan watan a maimakon su bari a kawo ga annabi a taba shi jama'ar musulmi kun gari wa huna malama ta ce a nan ne ja a dauru nusaiba wannan jarumtaka na nusaiba a nan ne ya bayyana ummu ammara ita ce uwar ammara fankaddat bi saifiha a nan ne sai ta zara wannan takobi nata wahtamalat kausaha ta ɗauko kuma watan mashinta wa zahabat ta tafi ta solo tana zagaye-zagaye wata jolo tana kai komo baina dai rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana zagaye tana kai komo a gaban annabi tanziqu anil qaus jama'ar musulmi tana yin ruwan kibiya da masinanta shine tana zaro masinanta tana harbawa an gane watan wani abu ta yi jama'a wanda sai da ta firgita arna a wurin sai da ta firgita mushrikai watan kasan kibiya yanda take yan ɗaiɗaiɗaiɗai ne ko kuma haka ake sa ɗaya a taɓe a ja a harba to amma wannan ummu ammara ɗin kasan yanda ta yi sai ta haɗa kamar guda goma sai ta riƙe su a jikin abin wannan kwarin idan ta taɓe su idan ta sace su sai a ɗauka mutane ne da yawa suke wa harbin nan alhalin ita kaɗai ce ta firgita mushrikai suka ga wannan wani irin harbi ne ake wa haka wata diribu bisai duk wanda kuma ya ƙaraso kamin ya ankar dama takobinta ta tuɓe ta sai ta sare shi da takobi an gane ko wa haulaha lokacin a gefanta min al-gurrul mazawi akwai gwarazan nan masu ba da kariya ga manzan Allah shine aliyun yana wurin bai gudu ba wa abubakarin yana wurin bai gudu ba wa umar yana wurin bai gudu ba wa sa'ad sa'ad na wurin bai gudu ba wa talha talha na wurin bai gudu ba wa zubairu zubairu na wurin bai gudu ba wal abbas abbas na wurin bai gudu ba wa waladuha dan ma na wurin bai gudu ba wa zawjuha mijinta ma na wurin bai gudu ba fakanat min azharil qaumi asara sai ta zama a cikin waɗanda suka je yakin tana daga cikin mafi mafi bayyanar da jarintakarta wa a'zamuhum mawqifa kuma tana daga cikin mafi girman mutane wurin matsayi nuna matsayi a wurin yakin wa kana la khatara ba ta hangen da wani mugun hadari ya taso wa annabi yadnu wa min rasulullah ya kusanto annabi hatta ta kuna sadaduhu ita kadai sai ta zama ita ce mai kare annabi daga wannan mugun hadari ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un watan shi sa wa min alahwatihi da kuma cika kokari wurin mai da wannan hadarin da ya tunkaro manzon Allah wannan ku karanta ar-rahiqul maktum shafi na 259 to ga ta tambaya da malama ta yi cewa fa hal min nisa'ina man taqumu maqama ummu ammara shin wai a matan musulmi a yau akwai wanda za ta iya tsaya irin wannan matsayi ta rike bindiga irin mai ragada da nan a biya rikici duk maza sun gudu kawai ki kafe ta a ji kina tara kina ta zubar da kafirai bayan duk maza sun gudu amma ke ki kafe wannan bindiga cikin matan nan fa da ke sauraron ba ko da za ta iya kar ku dauka ba za su iya ba za su iya tana iya in ta rikice nan duk ku gudu amma a cikinsa a samu wata ta tsaya za ku yi mamakin wannan maganar ai zuciya ne abin to tsaya yanzu kun ji ai ga wata tayi kuma gayyan maza ne duk sun gudu eh duk shi ya haifar da haka yawwa duk za ku ji wannan an gane ko akwai dan Allah wacce za ta iya tsayawa a irin wannan matsayin yau cikin matan musulmi aw um musulmin akwai wadda za ta iya tsayawa don Allah a matan musulmi a irin matsayin da um muslim din da muka karanto ta tsaya a irin matsayin ta aw um sa'ad ko maman sa'ad wala na ko matan da suke kama da irin su hal min nisa'in al-yawm man tazudu an diniha a cikin matan musulmi a yau akwai wadda za ta iya tsayawa tsayin daka ta ba da kariya ga addininta akwai ta wace ce ita jama'ar musulmi kun gane wat- ko wato dafiyo an aqidatiha ta rinka tunkuɗe ma aqidata duk wani mugun abu da za a kawo aqidata ta wa an habibiha al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta iya tsayawa tsayin daka wurin tunkuɗe wa masoyinta mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-hajamat al-ada ko adawaniya daga irin wannan hari na yan adawa akwai wadda za ta iya tsayawa ta ba da kariya ga annabi da addini Allah ce tuwajju ilai wacce take fuskantar annabi din fatu dafi'u ta tunkuɗe wa annabi wa tujahidu anhu ta tsaya ta jihadi dan tsara annabi imma bil lisan ko dai ta haka wurin ta amfani da harshenta wurin kare mutuncin annabi aw bil qalami kuma ko kuma in ɗan boko ce ta ji za a ci mutuncin annabi ta ɗau alƙalami ta rubutu auna hau zalika ko auna hau zalika ko abin da ya kama da haka hal min nisa'ina man man tabalu zalika wai yau a matan musulmi a duniya jama'a akwai wadda za ta iya wannan ko ko babu to nan wurin dan kar mu shige ku tsaya ku ji ko kuma bari mu kare shi nan yawa eh bari a kare shi tace hal min nisa'ina man takunu khayra ma'imin liwalidiha liwalidiha shin a cikin matan mu a yau akwai wadda za ta zama mafi alherin taimakawa ga mahaifinta auli zaujiha ta zama mafi alherin mai taimakawa ga mijinta akan bin Allah ki taimakawa mahaifinki akan bin Allah akwai wadda za ta tsayi tsayin daka wurin zama mafi alherin mai taimakawa mijinta akan bin Allah auli uktiha ko ki zama mafi alherin mai taimakawa ga yar uwarki akan bin Allah auli abna'iha ko ki zama mafi alherin mai tsayawa tsayin daka wurin taimakawa ‘ya'yanki fidda a wata ilallahi wurin kiransu zuwa ga su zo su bi addinin Allah wa huduri majalisul ulama ki rinka kiransu su rinka halartar wuraren karatuttuka da malaman addini ke karantarwa jama'ar musulmi kun gane tsakaninku da Allah yanzu akwai mai kokarin jawo dan uwan shi zuwa ji irin karatun nan ba mata ba ma ku maza ko abokinka to ba nan ba ko wasu wurare da ake karatuka irin haka kana kokari akan haka wal badl min awqatihim da kuma bayar da wani abu na lokacinka wa juhudihim da kokarin su bayar da wani abu na lokacin su da kuma bayar da wani abu na kokarin su wajahahum ko da kuma ba da wani abu na darajar da Allah ya maka wa amwalihim da kuma ba da wani abu na dukiyar da Allah ya basu fi hadal majal a irin wannan fage na taimakawa addini da tsara mutuncin addini da taimakawa sunnar manzon Allah yanzu a cikin matan mu a yau musulmi akwai wadda za ta iya haka to gaskiya na zo da tarihi da wannan mai littafin rijal wa nisa'un haular rasul yayi akan ita wannan baiwar Allah watan ina ganin dacewar watan in zo in karanta wa mutane watan kokarin ita wannan baiwar Allah mai suna watan mai suna ummu ammara din nan ummu ammara a cikin littafin nan ita ce nusaiba aiko a cikin littafin nan a tarihin mata sahabbai rijalun wa nisa'un haular rasul littafin sa'ad yusuf abu aziz ita ce mace ta hudu a cikin jeren giyar matan da ya kawo tarihinsu su ashirin da biyar to ita ce ta hudu yake cewa ummu ammara uwar ammara quti'at yadu hafil jihadi a wurin yaƙi sai da aka datsa hannunta wanda wannan ciwon shine ya zama dalilin sanadiyar rayuwarta ashe wannan mujahida ce sojar gaske ce ba ta wasa ba an gani dan a wurin yaƙi ne wani kafi ne mamaye ta ganin ɓannar da take musu ya zo datse mata hannu man hiya dan Allah wannan baiwar Allah wai wace ce ita ya kamata ka santa da kyau inna hal fadilatul mujahida al ansariya al khazrajiya ita ce mai darajar nan kuma ƙwararriyar soja din nan sannan yar madina kuma a madina kabila khazraj kun ga manya ne a cikinsu wace ce ita nusaibatu bintu ka'ab ka ji cikakken sunanta jama'a ku yi kokari ku sa ma ƴaƴanku suna nusaiba duk wanda Allah ya bashi ya mace amma bari ka ji jarintaka domin suna bahaushe ya ce linzami jama'ar musulmi kun gane radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda kana akuha abdullahi bin ka'ab almazini min albadariyin dan uwanta mai suna abdullahi dan ka'ab almazini yana daga cikin sojojin da suka yakin badar dan ka san watan kwarewata aikin soja kan gidansu ne dama gidansu sojoji ne jama'a kun gane dan uwanta ma na cikin waɗanda aka ɗauki ba daɗin badar da su wa kana akuha abdurrahman tana kuma da ɗan uwa mai suna abdurrahman wanda ya kasance minal bakka'ina yana daga cikin masu yawan kuka saboda tunanin Allah ana fara sallah kaman a gama fatiha ya kama kuka duk sanda ka gan shi kullum aikin shi tunanin Allah kuma kullum kuka yake ashe ka ji gidansu duk ba yarwa an gane ko shahidat ummu ammara lailatul aqaba tana daga cikin matan da suka yi wa annabi caffa ta halarci wannan caffa da aka yi wa annabi a lailatul aqaba wa shahidat uhuda kuma ta halarci yakin uhud wal hudaybiya wannan sulhu na hudaybiya da aka yi tana wurin wa yawma hunainin kuma ta ji yakin hunain wa yawmal yamama kuma ta halarci yakin yamama wa jahadat kai jama'a fa ta yi yaki yaki na fitar hankali wa fa'alatil afa'il ta yi abubuwa iri iri na ban mamaki wa qati'at yadu hatil jihadi har a wurin yaki da yaki yaki yanda take zubar da kafirai sai da wani kafiri ya sadado ya dace mata hannu wannan ka duba siyarun alamin nubala na imamu zahabi mujalladin shi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas za ka ga cikakken wannan tarihi da malai kawo amma dai ya ɗauko iya nan ya kawo maka kaji ya kone doktor mahmud ammara akwai wani malami ba misiri mai suna dokta a fagen ilimi mahmudu ammara yana cewa wa haka za kanatil mar'atul muslima yanda ka ji dinnan to dama haka ya mace musulma take me kokari ce aikin da namiji zai iya wurin aikin soja da ba da kariya ga addini haka mace musulma take dama alfa kun gane magana ya ce wa haka za yanda ka ji dinnan kanatil mar'atul muslima yanda ka ji dinnan mace musulma dama haka take in za a ji yaƙi da ita ke zuwa kuma tana saba da bindigar in ta kafe ta irin mai ragadadan nan an gane ko idan ta samu wata kwana ta makale shikenan kawai sai dai ka ji haka za ka ji tana ta zubar da kafirai to haka dama musulma take dakta haka ya ce zamanin tsawon lokaci yau ma an kanat duniyar musulmi na mukmila a lokacin da duniyar musulmi ta zama mai fuskantowa an gane ko duniyar musulunci kaɗai ake ji kanatil mar'atu a lokacin fa mace ta zama sahihatul aqli tana da lafiyayyen hankali ta san abin da take yi salimatul badini a lokacin mace ta zama tana da lafiyayyen jiki an gane ko ba irin yanzu ba mace na shekara talatin da biyar shekara ta rikurkushe in za ta miƙe sai ta dafa ƙasa da kyar ta ce to ubana wani ka tashe ni ka ji ba Allah ba to da suna da lafiyar jiki saboda haka duk irin training din da kake yi wala mace za ta iya shi kamun kamun ka ankara in kana kafiri ko ta zuba ma da hakora da kafa dan Allah jama'a ku nemi kasar din nan na almar'atu wal bundaqiya har yanzu akwai ragowar irin waɗannan dan sudan ne baƙaƙen fata ne irin mutanenmu don Allah ku nemi kasar din nan ku ga yanda mace ke juya jikin da hijabi da dogon riga da dogon wando ka ga yanda mace ke sarrafa bindiga ka ga yanda mace ke juya jiki irin yanda sojoji a Najeriya suke za a ga mace ta kai dubu nawa ga sanan yadda ka san irin ana jero sojojin nan yan sudan sunan kasar din kenan almar'atu wal bundaqiya in ban manta ba da izinin Allah zan ɗauko in ba su su gani wanda ke so in sai su aukan masa an gane ko Allah kyauta saboda haka mata da suna da lafiyayyen jiki suna iya murda jikinsu saboda kare addinin Allah sa'ibatun ra'ayi kuma mace a da tana da dataccen ra'ayi tana da lafiyayyen ra'ayi kun ga yanzu mata da yawa ba su da ra'ayi to wannan ya haifar da biki wai yanzu mace tana kallon wata da wani wata atamfa ko wani leshi kun gane ko da tunda wai yanzu ta ga wannan ake sawa wai ita ba ta da nata ra'ayin tunda dai ta ga wacce ake sawa to shikenan ita ma shi za ta yi to ina ra'ayi jama'ar musulmi kun gani ثم خلف من بعد ذلك خلف to kun dai ji da yanda mace take ko to bayan wannan lokacin sai aka samu wasu suka maye gurbin su zahamat fihi almar'atu wajaha haka mace daga baya da mata da suka zo daga baya haka suka rinka cunkushe fuskar sai mace ta cunkushe fuskarta bil masa bil masahiq da abubuwa iri-iri na makale-makale da liƙe-liƙe da manna-manna da shafe-shafe da goge-goge wannan abin da zai halakar da su shi suka rinka amfani da shi suna cunkushe fuskar su da shi yanzu wata in wani shigar zaka dauka dodo ce wallahi ka rinka kallon tashar laraba ka ga irin yanda suke da fuska wata wallahi zaka dauka da musa ce jama'a musulmi kun gane saboda Allah ai ba wannan ba ma leɓe kawai za a fara shafa zai ta shafa ma leɓe fa nan gaba ɗaya in ta shafa sama da ƙasa sai kuma a samu wani ɗan zirin ƙasa ƙasa ɗin nan sai kaga tana ɗan yin ƙasa ƙasa tana shafa shi sannan sai kuma ta ɗauko wani daban sai kawai ta ciki ciki ta ne wurin nan nan mata bayan Allah in ta zauna gaban gilashi fa sai ta yi awa biyu ta goga ta goga ta aji ta manna ta manna ta aji ta liƙa ta liƙa ta shafa ta shafa haka za ta sai awa biyu kai ka riga ka buga hularka ka shafa basilin mata bayan Allah a gaishe ku kuma ku je da manna nan kuke ganin wai kuka zama mata to kun ji ko haka mata suka mace ta rinka tunkushe fuskarta dawuwa iri-iri na halakarwa fa afsadatul wajha sai ta bata fuskar tata ga ta nan ta zama kamar dodo sai ga kamun ta kai shekarun da za a ci gaba da sha'awarta duk ta tattamuke fuskar jama'a kun gani amma da sai kaga yan shekara tamanin fuskar ta kar in ka kalle ta sai ka tsara kallo shi wannan budurwa ce ko tsohuwa sai a ce shekarar ta tamanin ta yi tattaɓa kunna da kai ma ba kai sa'a ba to lokacin ba ta ɓata fuskar ta ba da ƙuruciya da irin waɗannan abebe an gane ko wa mi'dataha bil hubub kuma sun ɓata cikin mahaifarsu da ƙwayoyi iri-iri almustawrada waɗanda watan suke shigar da su cikin cikin nasu yanzu ka kalli mace akwai wani wai menene ake ce mai abin nan mai ƙara kiba sha kafashe sha sha kafashe su sha kar su ɗauki ciki su sha family planning su sha zubar da ciki su sha kaza komai yanzu kana kallon fa wai mace za ta sha kullum sai ta sha wata kwaya wai wannan kwayar tana ƙara sa wanda zai sadu da ita ne ya ji daɗi kawai kuma kullum sai ta sha duk ta ɓata mahaifarta da waɗannan abin to yi ne sai ka ga mace shekara ta arba'in ta daina haihuwa da ya ga mace shekara sittin da biyar fa sai ganta da tsohon ciki kuma ta haihu lahiya amma yanzu wannan tana shekara arba'in ba ta iya ƙara haihuwa sai dai ta jira ta mutu Allah kyauta to kun dai ji fa'afanatil azma wannan yasa sai ta lalata ta raunatar da kashinta ba ta da ƙarfi jama'ar musulmi kun gani yanzu mace ba ta iya ɗaga maka buhun dawa da hannu da hannu ɗaya irin yadda namiji ke yi wakanatin natijatu sai abin da haka ya haifar ya zama an da miral jismu sai jikin nata ya sakwarkwace an gane ta koma ga ta nan asa kwarkwata jikin nata falam yabqa hunaka aqalun sai ya zama ba wani hankali da ya rage mai mace a yau in ka ganta kayan mahaukaciya wallahi wata in ta fito kai ka ɗauka wannan tuwai da hankalinta kuma da hankalinta ta saki riga kusan inci kusan ya kai tsawonka a doron ƙasa wai bikinta ake tana jin shi a ƙasa kamar wata ɗawisu kun ji wannan to yanzu wannan kai in ka kalla in ka koma gefe a matsayinka na mai hankali sai ka ce to wai wannan mahaukaciya ce ko tana da hankali sai ka ga ta cincimo abu gwargwara kenan idan ta naɗo shi wata rana fa an ɗaura aure a unguwanmu yarinya ta yi irin wannan katon gwargwara an zo za a tafi picnic ne faci ne menene da yamma muna zaune da mu muna kallon iko Allah ga mijin a mota an yi hon an fito da ita daga ita sai shi ga direba zai ja mota jama'a ta zo aka buɗe mata ɗaya kofar mijinta wanda ya aure ta yana nan gefe ta tura uwawunta a hankali ta yi ta yi ta jawo kan gwargwaron yaki dole ta ƙara fitowa sai da aka cire abin ta shiga ta zauna sai aka miƙa mata ta rike dan ba zai wuce ɗaura shi ba tana cikin mota to dan Allah ina hankali anan kai jama'a fa muna son mu tarihin ummu amara ce mu ba wannan maganar ma ta dame mu ba sai dai malam ya kawo ta ne a karatun ba za mu ketara komai sai mun faɗa to ba abin da ya rige na hankali da ya mata a yau illa baqaya min a'sabin mutawattira an gane ko sai dai ɗan ragowar abubuwan nan daga cikin motsuwar hankali da zaka ga suna da shi masu jeruwa la tasbiru wannan yasa sai kaga ba ta yin haƙuri ala halin min alqalaqi akan halin da ta samu kanta na rashi da kunci da talauci halin damuwa ba ta in ta samu kanta cikin wannan hali na rashi da damuwa to ba ta iya yin haƙuri yanzu ƙyamace yanzu na ce ta rikice ma a gida ɗan abin da bai taka kara ya karya ba in dai za ta nema ta rasa da ta ɗan damu to sai ta rikice ma abin da ya haifar da haka shine waccan motsuwar tasu sun mala to sinu tarbiyya tafiya ta tafiya sai ga kuma ƙyamace a yau ba ta ma iya tarbiyyar ɗa ba ba ta iya kyautatar da tarbiyyar ɗa ku da suke tarbiyyar duk inda ka ji yaro ya iya zage to daga wurin ta ne amma duk inda ka ji yaro ya iya karatun qur'ani ba daga wurin ta bane jama'a ko kula kula da wannan in dai ka ji batsa in ka ji ashariya to daga wurin kore ya dauka amma da za ka ji ya zauna yana wani zikiri yana ko karatun alqur'ani ka ba a hankali za ka ga ba daga wurin ta ya koya ba ba su iya tarbiyyar wala tusinu tabaqula kuma ba ta iya kyautata zamantakewar aure da miji yau ya mace ta zama sai dai a ta hakuri da ita ka inna lillahi ka daina yin magana malam kan matar ka ta rinka cewa fa ka kai mata kasar ta ji mala ya ce wannan labari da ya ɗan kawo na shi doktor mahmud amara ya ce ta'ammulat fisiratin nabawiya littafin shi mai suna ta'ammulat fisiratin nabawiya shafi na 180 usuratul jihad ga abubuwan da za a kawo maka na ƙoƙarin aikin sojanta kalal waƙidi al-imamul waƙidi ya ce anha game da ummu ammara radiyallahu anha yace shahidat uhuda ta dai halarci yakin uhud ma zawjiha gaziya tare da mijinta gaziya suka je yakin uhud ibn am mijinta gaziya dan am ma'a waladaiha kuma a yakin ta fita da mijinta kuma tare da ƴaƴanta guda biyu ƴaƴan nata sune abdullahi dan zaid ba shi ba lokacin tana auren wani ne da kuma habibu ibn zaidin waɗannan 'ya'yan nata tare suka je wannan yakin da wannan miji nata na yanzu kharajat taski asali ta fita ne tana shayar da sojojin musulmi ruwa wa ma'aha shannun kirbatun kuma a lokacin tana ɗauke da salka an dai san salka da wata katuwar jarka kuma wa qatalat kuma tare da haka ta fai yaƙi ta nuna bajinta ta a wannan yaƙin wa ublat ko bala'an hasana an jarrabe ta jarrabawa kyakkyawa amma domin wanda aka datse wa hannu a wurin yaƙi wannan jarrabawa ce amma mai kyau wa jurihat a wannan yaƙin an ji mata ciwo isnai ashara jurha sai da aka harbe ta ko aka sare ta a jiki ga sara ko harbi guda goma sha biyu a jikinta wannan al'imamu waqidi haka ya kawo wa kana rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul kuma annabi na cewa la maqamu nusayba bintu ka'ab yawm matsayin da nusaibatu yar ka'ab take da shi a wurin Allah a yau an yau uhudin a wannan rana ta yakin uhud khairun annabi ya ce wallahi matsayinta a wurin Allah a yau ya fi alheri min makami fulanin wa fulani annabi ya faɗi wasu manyan sahabbai ya ce matsayinta a yau a wurin Allah ya fi matsayin wane da wani an rufe asiri jama'ar musulmi kun gani babban soja to dai yau nusaibatu ta yi bajin da Allah ya gani ya ba ta matsayin da ya fi nasu kawai jama'ar musulmi kun gani yau mata wannan karatun naku ne ku dagi za ku iya zama irin ko fiye ma kai anya a ba zai yi ba ku ne ku kwatanta fata shabbahu in lam takunu mislahu inna tashabbaha bil kirami falahu ko kiramu wa kanat yawma idin a wannan rana ita nusaiba tuqatilu tarin yaki ashaddal qital yaki na bala'i yaki na masifa tayuta wa innaha a lokacin ita la hajizatun sawbaha ala wasaiha ta yi dammara a kungurinta ta samu wani gela ta yi dammara a kogunta jama'ar musulmi kun gane ai raba qatu wa shaddatu ala wasdiha ta samu wani tufafi wani zani wani majanyi ta daure shi ta kankame shi kam ala wasdiha kwankwasanta hatta jurihat har sai da aka ji mata ciwo salafu ashara jurha an ji mata ciwo kaga cin ya ce goma sha biyu mai ruwa ya waƙidi abin da ya sani kenan wannan kuma ka ji ƙari guda goma sha uku harbi ko sara da aka yi mata وكان دمرت بن سعيد المازني يحدث عن جدته to akwai wani bawan Allah cikin sahabbai mai suna Damar dan Sa'id ya zo yana ba da labari akan nashi gwarzan kazan an dawo yaki yana irin wannan kai waye naka gwarzan waye bajintar da kai shine naka wa kanat yace ita ummu ammara ta kasance kada shahidat uhuda ta faje yakin uhud qalat tace inni la anzur ibn kumai'a ni na hangi wani kafiri mai suna dan kumai'a wa huwa yadribuha ala atikiha lokacin na hange shi gashi ina kallon shi yana saran kafadarta shi wancan wannan wannan waye damura ko yace na ga yana sararta a kafadarta wa kana a'zama jirahaha wanda wannan ciwon da ya ji mata asarar da ya mata a kafada shine mafi girman ciwon da aka ji mata a wurin dan mugun sara ne ya rinka mata a kafada an gane ko fadawatu bayan dawowa yakin sai da ta yi jinya ta yi maganin wannan sarar sanatan sai da ta kwashi shekara tana tana maganin wannan ciwon bata warke ba wannan sara ta kafada sai da ta shekara cir tana aikin magani ba ta warke ba sun manada munaji rasulillahi da ma ana dawowa ne fa mai shela wanda annabi ke sa yi mai shela ya tashi yana shela ila hamra'ul asad a zo a koma wannan yakin na amra'ul asad ba ana gama uhud ai mun karanta aka ce a koma fa shaddat alaiha siyabaha ta ƙara ɗaura kayan kayan jikinta kafa kam ta ƙara shiri ku dibi irin wannan mugun sarafa amma ta ƙara ɗaure jikinta da tufafinta famasta ɗa'ad min nasfi dami radiyallahu anha amma saboda zubar jini a jikinta ta yi ta yi ta fita a koma da ita amma ina zubar jini ya hana wa rahimaha sai annabi ya tausaya mata ya ce a ce zaman wannan ka karanta ibnu sa'adin mujalladi na takwas shafi na 413 taqulu ummu ammara ummu ammara tana cewa ra'aituni ni na ganni wanka shafa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyoma uhud gaba ɗaya jama'a sun watsi wa manzon Allah a wannan rana ta yakin uhud ni na ganna a lokacin fama bakiya ba waɗanda suka rage illa fi nufairin sai cikin ɗan wasu jama'a mayitin muna ashara kuma gaskiya ba su kai goma ba kun ga wancan karatun an ce goma ko kuma dai kamar dai goma to ita tana wurin ta ce waɗanda suka tsaya ba su kai goma ba a cikin goma ta ce wa ana da ni a cikinsu wabnaya akwai ‘ya'yana guda biyu a goma kaga su uku kenan gidansu wa zauji ta ce mijina ma na wurin a su goma a waɗanda ba su kai goma ba akwai ta akwai ‘ya'yanta biyu akwai kuma mijinta don Allah a lissafin da ba a kai goma ba amma tana ciki ‘ya'yanta biyu na ciki kuma kaji mijinta na ciki kuma wallahi bari ku ji ‘ya'yanta yadda suka ga ana gudu wallahi da za su gudu amma ta ce to ku gaya min ina za ku rayuwar ku ta fi ta manzon Allah kenan menene amfanin ku je ku rayu annabi gashi anan ta faɗi kalmomi masu ƙarfi wanda ya ja ƴaƴanta suka juyo mijinta ko dama gashi gata ta ce ai fa ba gudu ba ja da ba gara a gara a rufe tayil din labarin rayuwarmu daga yau ba mu da kowa a duniya saboda kare annaba haka ya fi mana alkhairi jama'ar musulmi kun gane wannan ko to ta ce a cikin mutum goma akwai ni da 'ya'yana biyu wancan abdullahi da shi habibu din nan da muka ambata a baya bayyana ya daihi suna gaban manzon Allah na zubbu an da harbin da za a yi mu ne muke ba da kariya ga annabi da harbin da za a yi da ni da mijina da 'ya'yana mu muke ba da kariya ga annabi wannasu a lokacin sauran jama'a yamurruna bihi sun zo suna taucewa a guji ta gaban annabi suna guduwa fa gida munhazimina suna masu gudu sun watse sun bar annabi wara'ani wala tursama'i sai annabi ya gani tsaye amma ba ni da turs wannan garkuwa ya ga ba garkuwa a tare da ni fara'a rajulan muwalliyan sai annabi ya ga wani mutum namiji ya juya ya shafa a guje ta gaban annabi zai gudu wa ma'ahu tursun gashi da garkuwa a hannun shi ga ta tsaye ya wuce ta gaban annabi a guje zai gudu ya koma gida fakala sai annabi ya ce alkitur saka ila man yuqatil bawan Allah don Allah ka je ho wannan garkuwar taka ga wannan da ke yakin ga wannan da take yakin nan dan ta kare kanta ita wallahi jama'a da ya wuce a guji annabi na gaya mai maganar nan yana ji fa alqahu da ya tsaya ce wa goma ta yin gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku diba fa fa alqahu wallahi ce wa goma ta mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai fa akhadhatu wallahi kawai ta tsugunna ta dauka ce ta riki ta ce faja altu utarrisu bihi an rasulillah sai na tsaya tsayin daka ina ina kare harbo annabi da ake ina kare shi da wannan garkuwa wa inna ma fa'ala bin al ko wa inna ma fa'ala bin al afailu ashabul khair wallahi tace masu dawakai a cikin su sun samu dama ne sun yi abin da suka yi mana ka san tunda kana kasa shi yana kan doki tace sun dai samu dama ne sun mana abin da suka yi mana laukano rajjalahu mislana da a ce a ƙasa suke irinmu ayyam suna ala arjulihim da tafiya su ma suke a kafafunsu ba suna kan doki ba ne asabnahum insha Allah ta ce na rantse da Allah in Allah ya so da duka sai mun kama su to amma za su dawo a guje akan doki su kawo sara sai su gudu mu bi su iyayi dan mu kama dokin mu rike amma doki ya fi mu gudu sai su gudu sun samu dama ne sun ta mana haka saboda suna kan doki da a ce a kafa suke irin mu ta ce wala da duk mun kama su ka inna lillahi wa inna ilaihi raji kai jama'a an yi maza fa a an yi mata kai eh, an yi mata to kai Allah ya tubu ko kai ne kaga ana gudu ba sai yanda Allah ya yi ba waye ne tsaya to mala yace anan ne fa yuqbilu rajulun ala farsin tace anan ne wani kafiri ya tunkaro ni akan wani doki nashi fa yadribuni yana sarata watan rastu lahu ni ko ina kare sarar da yake mun da wannan garkuwa tawa falam yasna shay'an yayi iyayi sai ya fara ni sai ya kashe ni amma Allah bai ba shi dama ba bai iya komai da ni ba wa walla da yayi abu ya gagara wala sai juya ya gudu akan dokin shi ba ya sare ta tanan tasilli ya sare ta tanan to yana kan doki da yayi ya ga kai a ya gagara wa wallahi sai juya ya gudu mace fa adribu farquba farasihi yana juyawa ya gudu sai na bi shi a guje sai na sa'a gwiwar dokin shi sai na sare ta da takobi fa waqa ala bahri sai faɗo ta gidan baya faja'ala an-nabiyyu alaihi salatu wa salam yasihu sai na ji manzon Allah yana daga murya yana cewa yabna ummi amara ummak ummak ya kalli ɗana can yana cewa ya kai wani ɗan ummu amara ga maman ka can je ka taya ta ga maman ka can je ka taimaka mata kalat ta ce fa'awana ni alaihi ɗana sai tun karo a guje sai ya zo ya taimaka min akan wannan kafirin da na kai shi kasa hatta auratuhu sha'uba har sai da na kai shi cikin wani kwazazzabe ai hatta qataltuhu sai da na kai shi kasa sai da na kashe shi ka je karanta sirru alamin nubala mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da tara ya kulu waladuha abdullahi ibn zaidin abdullahi dan zaidi yana cewa ɗanta kenan jurihtu yawma idhin jurha an ji min ciwo a wannan rana mugun ciwo waje damu la yarqa jini ya ta zuba yake tsayawa fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce min istibdur haka je ka daura ciwon naka mana dan jinin ya daina zuba fa tuqbilu ummi ilayya mahaifiyata na hinga haka sai ta taho a guje ta tunkaro ni wa maha wa ma'aha asa'id fi fi haqiha a lokacin akwai bandage ko craft an gane abin nada ciwo akwai shi a nan kungur a nan marata a nan kwankwasanta fara ba ɗan jirgi sai ta tsuguna ta ɗaura wannan ciwon na kaga nurse eh wan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waqifun lokacin annabi na tsaye yaga ta zo a guje an gane ko ta ɗaura wannan ciwon nawa faqala yace haka ne fakalat sai ta ce in haq bunayya to tunda ta daure ciwon sai ta ce to tashi zabura a guje ya kai dana fa daribil qauma shiga cikin su ka ci gaba da yaki tashi tunda an daure ciwo shiga cikin su ci gaba da yaki kawai waje ala yaqulu sai annabi ya bude baki ana ji yana cewa man yatiku ma tutikina ya umma amara yanzu don Allah a filin nan wa zai iya irin abin da kike ya ummu amara duk filin nan wa zai iya irin abin da kike ya ummu amara ta kola ummu amara ummu amara ta ce fa aqbala allazi daraba ibni wanda ya sari dan nan nawa ya mai wannan mugun ciwon sai kuma ya tunkaro sai yo kaina fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe annabi ya hango shi ya taho a guje gadan gadan kanta ita ma zai sare ta sai annabi ya ce haza darib ibnaki ga wanda ya sari dan kinan yawo kanki qalat ta ce fa aqtaridu lahu sai ne gaba da gaba da shi fa adribu saqahu kafin ya ankara wala na datse mai kori fa baraka sai fado gim gashi na kasa fara'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabtasim sai naga annabi na ta murmushi hatta ra'aitu nawajidahu har sai da na hange shiryarsa saboda murna da daɗi wa qala yace istaqatti ya umma ammara kera ma abin da ya mun danki ya umma ammara kera ma abin da ya wa danki gashi nan kera ma thumma qabalna na qulluhu bis salahi to daga nan ne muka ci gaba da yi mai ruwan makamai ni da dan nawa muka ci gaba da yi mai ruwan makamai shi kafirin hatta ataina ala nafsi har sai da muka kashe shi فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشي النبنا كله من كشش سينجي النبنا cewa alhamdulillahi alladhi zaffaraki na gode ma Allah da ya ɗaukaka ki akan wannan kafiri wa yanzuru nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jurhi umma ammara anan ne annabi ya kalli wannan ciwo na ummu ammara fa yaqulu liwaladiha sai annabi ya ce wa ɗanta ummaka ummak kaga je ka wurin uwarka je ka wurin mahaifiyarka eh sujjurha kai ma je ka ɗaure mata ciwon nan wanda jini ke zuba sai annabi yake cewa Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil janna ya Allah ka sanya wannan baiwar Allah da ƴaƴan nan nata Allah ka sanya su zama abokan zamana wuri guda a aljanna Allah ya Allah ka sanya su su zama abokan zamana wuri ɗaya a cikin aljanna Allah ka jama'a annabi ne yake roƙon fa Allah ya haɗa shi wurin zama ɗaya da su kuntu ummu ammara tace sai nace ma ubali ma asaba ne min duniya ko me zai same ni a duniya wala bai dame ni ba wannan kalmar ni ta yi min annabi ne ke roƙo Allah ya sa buɗe za mu zauna a aljanna haba jama'a wa bada anin taqala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila rafiqil a'la bayan annabi ya amsa kiran manzon Allah wa salat ummu ammara masirata hal jihadiyya to wallahi bata daina yaki ba ta ci gaba da aikin nan nata na yaki aikin nan na yaƙi bayan annabi ya rasu ba san da za a je ba ta wafiyatun lidiniha tana mai cikawa alkawarin da ta yi na addininta ila akhiri rumaki har zuwa numfashin ƙarshe da ta yi a duniya to ba ta sake in za a jihadi a ce ba da ita ba عن محمد بن يحيى ابن ابن حبان قال جرح جرحت أم أمارة بأهد يتي an ji ma ummu ammara yaki a wurin yakin uhud isne ashara jurha wa quti'at yaduha yawmal yamama an datse mata hannu a ranar da aka ji yakin yamama an cire mata hannu wa jurhat yawmal yamama kuma an ma ji mata ciwo a wurin wannan yaki na yamama siwa yaduha ba wai hannunta kadai da aka cire ba a da ashara jurhan kai duk yaki fa ita sai an mata miki goma sha wani abu harbi da bindiga sai an mata goma sha wani abu faƙadimatul madina ta dawo cikin garin madina wadda hal jiraha ga ciwuka a jikinta fala kadaru iya abubakarin radiyallahu anhu huwa khalifa an ga sayyidina abubakar lokacin yana khalifan annabi ya atiha yakan je gunta yas'alu anha kuma yana tambaya game da ya jiki ya hali ya rayuwa saboda babban mutunci wa ibnuha habib ibn zaid huwa alladhi qattahu musailamatu bin al-kazzab kuma ɗanta habibu ɗan zaid shi ne ya je yana ƙoƙarin datsa wuyan musailamatul kazzab saboda ya daina da awar da yake amma sai ya rashin sa'a musailama ya kama shi sai ya datse mai wuya ya kashe shi wa ba da rihlatun min al-ata'il mubaraka ana al-jasad al-mujahid an yasila ila darihi allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya فلبت نداء ربها وطارت روحها هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهنيئا لك أم أمارة والله يرحم ضعف ضعفنا وتقصيرنا yace bayan wannan kyauta ne albarka albarka da Allah ya mata na matsayi to bayan ta gama rayuwa sai kuma ya dace ga wannan jiki nata mai yawon yin jihadi ya koma gidan da Allah ya tattalan masa gidan da Allah ya yi alkawari wa bayan shi alkawarin da ba su gani ba amma sun yarda da shi domin alkawarin Allah dama mai zuwa ne to lokacin mutuwar ta yayi shine ta amsa kiran ubangijinta ruhin ta ya tashi ya tafi aljanna can a wani wurin zama na gaskiya a wurin wani mai mulki wanda ke kaddara yiwuwar haka fahani allakiya ummu amara muna taya ki farin ciki abu ya miki daɗi umma ammara Allah ka tausaya wa masu raunin mu da gazawan mu ya Allah to kun ji karshen tarihin ta a wannan littafi kuma nan za a tsaya an gane ko Allah ya kyauta